الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ashirin ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na shida a sura ta ashirin da biyu suratul hajji za mu tashi darasi na bakwai kuma za mu tashi aya ta sittin da uku muna roƙon ubangiji mana bakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
Allah madaukakin sarki yake alam tara shin baka gani ne gani na zuciya ake magana a nan domin kowa yana ganin irin abin da yake kaiwa ya komo na saukar ruwan sama to amma zuciyar ka ba ta gaya ma cewa wannan saukarwar da ake ba wai wato ne ta bace shi ne tambayar da ake zuciyar ka ba ta gaya ma cewa akwai wanda yake saukar da wannan ruwan sama na cewa Allah la halalla ne wani ji madaukakin sarki anzala minas sama shi yake saukar da ruwan sama kai zuciyar ka ba ta gaya ma haka kamar yadda malam yake cewa wannan dilala ce akan kudirar Allah da kuma girman ikonsa wa innahu yumsilu riyaha domin yana aiko da iska wato wato tiru sahaban ta koro girgije ita kuma ta tattara shi nan da nan ku tuntiru ala al-ardi juruji sai da kasar da ta buɗe wato ta zama ɗaiɗaɗɗiyar ƙasa gaba ɗaya ta fito da da tsirrai da kuma ta buɗe kamar yadda Allah yake gaya mana a suratul hajj a can baya فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يزارن من سوكان mata da ruwa اهتزت sai ta motsa warabat ta haƙata kaga da ta kumburo ta fitar da abubuwa kala kala daga cikin ta shi Allah madaukakin sarki yake cewa to ba ka lura zuciya ka ba ta gaya ma cewa ubangiji madaukakin sarki yana saukar da ruwa daga sama wa tusbihu al-ardu muqdara sannan kuma kasa ta zamto tajribu bi ma'ana tasiru domin wato asbaha yana cikin kana wa akhawatuha kara kana man fakka asbaha da ire-iren su duk suna nufin kasancewa to zai ce fa tusbihu al-ardu muqdara kaga kasa ta koma koriya kyar inna allaha latifun khabir lalle ubangiji madaukakin sarki latifun ne tausayi ne khabirun kuma gwani wajen iya yin abubuwansa ne ba da labari kuma gwani duka wannan fasarorin guda biyu ana yi shi ke lahu ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da ke samai da kasai na kai kaga mun sha ba da misali a irin wannan Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi ardi in da ku iya tunawa tun a bakara a daidai gabar sai da muka zo muka ce wannan tsara karfafa abin yake a larabci za a iya cewa ma fi samawati wa ma fi ardi lahu abin da ke sammai da kansai na haka ne amma kuma wato sai ba a faɗa haka ba saboda ana so a nuna ba a wato taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidu al-haqq gabatar da abin da wato haƙƙin sa shine wato a jinkirtar da shi yana nuna ma wato protection kadai taka na wannan wato wanda aka gaya ba misali idan mutum ya ta ba da wannan misalin wallahi al-masalul a'la mutum ne ya biyo abu yana da yara uku sai ciwo ciki sai ce wannan na yaro ne sai ce na abdullahi ne cikin nan na abdullahi ne kawai ya faɗa haka da kuma ya zo ya ce wannan keken keken Abdullahi Abu na Abdullahi ne ko kuma wannan keken na yaro ne ya kawo shi da common noun kawai to shine misalin da zai idan yace na Abdullahi ne kadai ya yayi wato ya tsara da wannan kalmar to yana nufin kada wanda ya taba masa shi kadai yake da mallakarsa amma idan ya zo yace wannan keken na yara ne ko kuma wannan keken na Abdullahi ne kawai ya jiru bai ce kadai ba wani ma zai iya hawa yace duk da yace Abdullahi ne wata kila Abdullahi wato kowa yana jin shi ba ai bawo Allah ne idan larabawa ne yana jin cewa kin shi bawo Allah ne shi ma zai iya hawa amma idan yazo yace wannan keken na Abdullahi ne kadai to ba ne hawa amma idan yace na yara ne to kowa yana da ikon yawo in irin wannan ne a larabci idan Allah madaukakin sarki ya kawo kamar iyaka na abu wa iyaka na sani shi ma takadimu ma haƙo ta sirri ne yazidul hasan inda Allah ya ga zai yi cewa na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka na abudu wa nasta'inu iyaka kawai za a iya faɗar haka amma dai ce iyaka ya fara tabbatar da cewa shi kadai tilo ake bautawa nake bautawa wa iyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimako a gurin to wannan shine misalin da suke cewa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi da abin da ke sammai da kasai na ta ne shi kadai baki tarayya da kowa ba yace wa inna allaha lallai ubangiji lahu wal ghaniyul hamid lallai shine al ghaniy wanda yake mawadaci al hamidu kuma wanda yake abun wayar wanda ya kamata a godewa kalmomin nan gode ne mun ja bada a baya idan ubangiji madaukakin sarki ya dace kike aya da sunayensa karka la'akari da ayar kaga me kike bayani a kai komai za ka ya dace da gurin ka kalli ayar anan alam tara anna allaha lahu ma fi samawati ko kuma tun daga kan baya tun daga baya tun daga kan wannan ayar wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika lahum azabun muhim ba ita ba wallazina hajaru thumma qutilu fi sabilillah ko sannan sai yake cewa aw ma tu da yarzuqannahum allahu rizqan hasana yake wa inna allaha lahu khairur raziqin ko ga abin da take take da yazo ayar gaba sai yake la yudkilannahum murkalan yarzauna sai ce ne la alimul alim hadinan ba to sannan sai kara da yake dalika wa man aqaba ko bimithli ma uqiba bihi sai ce thumma bugiya la yansuranna hulla sai kara cewa ne inna allaha la aqul gafur sannan sai ce dalika bi anna allaha yulidu al-layla bin nahari wa yulidu an-nahara fil layli wa anna allaha ka rika kallon yadda ake amfani da asma'ul lahi husna ga wanda muke daura da shi yanzu muka tashi za ka ji a daidai gurgu wani gabar sunayen Allah mala usani Ibrahim da Tom sai da ya kara bayani ta irin wannan kalmomi cewa wato ko ina za ka da abin da ya kamata wato kai amfani da jinin sunan Allah ba dauke to haka kuma da ya ci gaba zalika bi anna Allah huwa huwa al-haqq ko wa anna ma yad'unahu ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir wayannan sunayen duka rika yi jawabi da za su koya ma lesson da darasi ne yawa a kasashen cewa ga inda ake amfani da sunan Allah an arziki kake nema ga sunan Allah da za ka yi a fulani idan wani ne yake so ya cutar da kai ya fi karfin ka ga sunan Allah da za ka ɗauko idan ka gama addu'a ka ce ya ubangiji wani sun zalunce ni sun kwace min kaza ba da haƙƙi na ba ya ubangiji don karfinka da wata hariyarka ka taimaka ka kwato min ya kawiyu ya ali a gama da shi ya kawiyu ya ali ko ya kawiyu ya ali ko ya qaharu ya jabbar wayannan sunaye wanda ka ga qahara wanda yafi karfin kowa ne wanda ya rinjaye kowa a duk abin da zai yi yi to wannan shine wato sunan asma'ul lahi da to shine malamin yake cewa lallai الآية وإن الله لهو الجميل الحميد لأن هو يجري الجميل شيني ما ونأتي الحميد كما ودي كما تعيوه بوديا يلا يجري
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم نعم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور Allah madaukakin sarki yace alam tara kin ba ka ganin cewa annan laha lalle ubangiji madaukakin sarki sakhara lakum ya hore muku ma fil ardi da abin da ke ban kasa mun ba da wannan misalin a baya in ba dan horewa Allah ba dan adam da yake yanka rakumi ba Allah bai zama ya fi karfin sa amma yaro karami zai ko akalan sa ya tole yanzu ne sun fiye da shi kuma a yanka shi ko a soke yaro karami za ka ga ya janyo jiri irin yadda Allah madaukakin sarki yake wato gaya ma yanayin rakumi ko kuma doki daga dan shekara bakwai akan doki yana ta gudu yana tara bai kaje karanta suratul adiyat ka gane waye doki wani adiyat yubaha wal muriyat wanda saboda karfin sa yana gudu idan guri da duhu za ka wuta da kasuwa wannan fuko matan nasa wuta yake fitarwa فالمغيرات الصبح فأثرن به نقع gaba ɗaya wato ana so a fitar ma da wasu abubuwa da suka shafi ubangiji madaukakin sarki to shine yake cewa lallai ubangiji madaukakin sarki ya hore muku ba ku ganin irin yadda Allah ya hore muku ababen da suke ban kasa na cewa ma fil ardi wal fulka ya hore muku jirgin ruwa tajri fil bahr yana gudu akan kogin bi amrihi da umarninsa ba za ka gane shi ma kimar jirgin ruwa ba sai ka samu masu harkar yanzu da za ka samu malam bukari dan gida a lalajar ba ka tambaye shi ne ya ma bayani karatu zai ma akan me jirgin ruwa duk da za ka hau kan jirgin ruwa su watanni ko wani ya shekara akan ruwa a cikin ruwa to anan ne za ka ƙara sallama wa ubangiji in kana karanta wayannan ayoyin Allah shi sa idan mutum yana da wayewa wato sosai da sosai Allah ya ba wato ni'ima ta wani abu kokari yake karo wani abu a kanta Allah ya ba ni'ima ta cewa kai injiniya ne to yi kokari ka rika wato kwatanta su da wasu ayoyi sai ga wato ka samu ta mai yawa kai geographer ne to wannan ka bata yi ka zama ɗalibin addini za ka samu imani mai ƙarfi ta wasu abubuwa fiye da malamin da bai fahimci wannan abubuwan ba domin kai ka san me da an zo ana magana sama kai za ka ta hararowa kana kuma kwatantawa da aya sai ga kai sai ka ji ma tasiri ke da ji Allah ka da ji ma tasiri domin kai ka san me ake magana a kai ka san me ake magana a kai a ce ma sama kaza shi za a ga wata ayyuka suka karanci sama sai su musulun ta kawai saboda suna ganin wannan lamarin ya fi karfin mutum saboda saboda sun karanta sama wani da ya dawo yana magana ƙasa to haka ruwan ke ba ɗaya daga cikin misalin mu da za mu iya bayarwa za ka ɗauki shi yanzu ko tsakuwa ka wurga ka nutse amma za ka ka samu jirgin ruwa ka ga an yi man lodin wata shida kuma yana kan ruwan sannan bai nutse ba wannan ma karatu ne duk kankanta abu ka wurga shi yanzu zai nutse amma ka duba ka je ka je idan wani ya kalli yanayin jirgin ruwa da za a kai da shi a bakin wato teku ya ga lodin kayan da ake ɗidawa wani in ba dan wato sallama ubangiji wani kace jira ne ji wallahi ba zai shiga wannan kayan duk za a zo a ciki kuma da shi shi wallahi ba zai shiga ba amma za ka je ka ga kaya gari guda lodin wata kaza kuma shi ne zai hau kan ruwan kuma da mutane sannan kuma ba kwana ɗaya ko biyu ba ka tunanin wata ran ya isa rabuwa kawai kawai wata rana ya isa rabuwa kuna kan ruwan kuma shugaban da wato ya sare wa da Allah ba wanda yake yawo jirgin ruwan yake jiyar watanni kuma ya dawo yake dai ruwa yake sannan ba wai wani lokacin da zai motsa duk wannan abubuwan karatu ne to sai Allah ba da hukuncin jirgi yake cewa to ba kwa ganin haka yadda Allah ya hore muku jirgin ruwa yana gudu gudu kuma yadda ta zai jirgin bota na gudu ita ba a kasa shi wani ya samu ruwa haka yake sai ta ba to Allah ba da hukuncin jirgi yake duk da umarni na fa suke wannan abu karka dauka sabon kwarewar bature ne ba haka bane wallahi su ya alamuna zahiran min alhayatid dunya ne Allah ya ba su wannan hore muke ya ba su ilimin haka to sai yake wa yumsiku samaa kuma shi yake sama dan wannan gurin ba bai shiga duk irin yadda ya kware a kayan sai ko civil engineer ko quantity surveyor ne ni kawai yazo ya ga gurin nan gaba ɗaya babu abin da ya rike shi haka ya wallahi ko san duna ya gani da ya kalli gurin da yake wannan gurin ba zai shiga ba musamman injiniya ya zo ya ce a wannan yanayin gurin nan fa nauyin gurin sai fara ba kan kuɗi ne wallahi zai zubo shi wallahi ba zai shiga nan ba ya zai a sa haka zaka ji suna fara idan zo yana cewa wannan gurin zubowa ne dan me yasa za a sa kaza irin wannan gine-ginen da suke ta faduwa irin Lagos musamman kwanakin bayan nan ai za ku ga abin da suke rika complain kenan injiniyan zai zo ya ce ai da ma an gaya musu cewa guri kaza kaza ya kamata a sa idan aka yi kaza jin kaza ake yi duk ita wannan lissafin idan ba ku wallahi ya zo ko ba dade ko ba jima saboda ne saboda irin ilimin da Allah ya ba shi da hoyon amma ka duba sama irin halittun da suke suke cikin sama babu zuwa kaza wallahi ko ɗaya bisa ɗarin su baji ba amma sama babu amudi ko ɗaya haka Allah ya rike ta to shi ne yake karanta mana yake gaya mana cewa ba ku gani yadda na rike sama na rike ta kam an taka ala na wadda Allah ta ka ala na dan kakka faɗo wa mutane ya rike ta da ikonsa sai dai illa bi izini sai da izinin Allah ko kiyama da kaje an ce za ta rinka jayi an ga ba za ta zage ta alamu ne na kiyama idan sama'u fadara idan sama'u shaka idan zamtu kuwira duk wannan alamu ne na cewa za ta zage shi ya bada kuma za ta zage ba wai ya gani bane sai lokacin yayi za ta zage sai yake inna la billahi lalle ubangiji maraukakin sarki billahi dangane da mutane kowa da kowa da kafiri da musulmi la ra'ubun wato rahim mai tausayi ne da jin kai isa ake ruke fassarar da ake idan ka rubuta bismillahir rahmanir rahim kace da sunan Allah mai rahama ga mu'minai am ga ga kowa da kowa arrahim kuma mai jin kai ga mu'minai a lahira wannan fassarar tun yanzu aka ce dakatar da ita domin akwai ayoyin da suka dakatar da irin wayannan inna inna allaha suratul baqara bin nasi la raufur rahim ya rubuta haka kaga bin nasi bai ware kafirai ba bai ware musulmi ba saboda haka ra'ufur rahim ne ga kowa amma dai wanda ya gada ba shine inna allaha lillahi la ra'ufur rahim Allah ubangiji wala wajen garbi ne tausayi ne da jin kai ga mutane wa huwa allazi ahyaakum Allah shine wanda ya rayar da ku thumma yumitukum bayan kuma rayuwar zai dauki rayukan ku nan gaba an gane ya rayar da mutane sannan za a mutu mun ce da ba duniya gaba ɗaya gidaje uku ne ko jiya da yau da gobe gidan jiya shi ne wanda muke ciki yanzu tattuna aka ba hula haka annabi ya faɗa illa man rahima hulla ko sai wanda Allah ya gidan sa kan duniya ne tattun za a rike ko sabai wanda kaga ya haura haka to baiwa ce ta ubangiji ya masa kuma ta lalace na cewa a ga zai ba Allah ko waje bi cewa wannan tukar kai ne kana tattun to wannan baiwa ce ba kowa Allah yake yi wa wannan ba to ana so a ga biyayya ka da Allah ya za ta zama kuma sannan sai kuma wato gidan yau gidan yau shi ne kuma da mutum ya mutu duk mai miki kun kira sannan Allah zai dauki rayuka sai a tafi wa mu wa mi wa ra'ayin barzakun ina ne ba su a gaban mutane kuma akwai barzak shi ne rayuwa ta biyu wanda na ba mu misali zafin da ya wuce cewa rayuwar da za a nan ba wanda ya ga adadin ta annabi ba zai faɗi cewa ta tuna usa ba una a rayuwa ta biyu ba sai muka ba da misali da sayyidina Usman shekara talatin da shida bayan talatin da shida bayan hijira ya bar duniya yau muna shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da ɗaya shekarar sayidina usman a kwanta a kabarinsa a gida na biyu shekara dubu ɗari hudu da biyar kai baka san nawa za ka yi ba kuma wannan abubuwa sun ne ana kai ka kawari akwai fitila kawari ita ce tambaya simple questions ɗin nan obj da kake gani shine ita za a bare ba ita ce fitila sannan na biyu kuma sai azaba imana ilmin wal ma'ada ko nima ko azaba su za su faru kuma a yanayi a wannan shekarar dugun nan da za ka duk wani hadisi da ka ji sai wato za a tafi duniya nan shekara dubu biyu akwai hadisi da bakwai ba shi da kyau wanda ya zo na magana nan shekara dubu wai an ce annabi ya ce faɗa ka ba wani ma dubu ɗaya yake ga sha wuce dubu ɗaya cewa kafin shekara dubu ɗaya za a tafi kiyama ba a faɗa ka ba kawai alamomin kiyama annabi ya faɗa Allah ba haka su ya faɗa yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha duka inda yazo za ga ba a faɗa alamomi kawai yake bayarwa duk inda yazo alamomi ne manya da kanana to saboda haka kai da ni da mu waye ya san shekara da waje a gida na biyu kuma wallahi cikin yanayi ɗayan biyu zai ce imma da aimun wa imma azab ko dai ni'ima ko azaba kullum a wannan yanayin zai zauna imma da aimu wa imma azab in ya gina duniyarsa da kyau ya gina gida na biyu to zai ta ganin abubuwa na annashuwa kamar yadda mutum zai gane haka ai yana mafarki ka ji yana ihu an biyo shi ai yana mafarki ka ji yana dariya wani za ka ana tashi zai ji dan a gafara can za a bani kuɗi kawai ta tashi wai za a baki kuɗi ya tashi wani kuma aure za a ɗaura mata ƴar indiya yana ta murna yana ta washe wani shi kenan sai a tashi to wanne yanayin sai an shige wala alama ce na cewa lallai za a akwai yanayin wato gida na biyu imma da irin wani ma Allah to shine yake cewa kuma kamar yadda Allah ya gaya mana ne wato can a wasu surorin daban cewa bayan ya gaya mana kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ko fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ko kuma inda Allah yake cewa qul illahu yuhyikum thumma yumeetukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fiha cikin suratul zafiyat ko kuma inda yake qalu rabbana amatina sanatayn wa ahyaytana sanatayn a suratul zafiyat duka wannan alamu ne na cewa lallai za a shiga wannan yanayi shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana yake gaya mana cewa huwa allazi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum sannan kuma ya rayar da ku innal insana amma ba shi mutum yake garafin jirgi yana in an adam shine na kafur dangane da ubangijin sa na kafur mai mutunci ne mai kafir cewa abubuwan da Allah ya yake yayi madani sai wanda Allah yake yi sai Allah yake yi لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله مدوكاkin sarki yace bi kulli ummatin kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya wata ibadata a wata kira'ar ja'alna man sakan mun sanya mata wato gurin ibadata hum nasikuhu wanda su mutanen za su yi riko da shi mun sanya mata ibadar da za ta yi riko da ita wala yunaji'unka fil amri kada su yi jayayya da kai cikin al'amura kai ya bi da shari'a ka zo kan wani da yahudi ya zo ya a su yadda ake kaza ne ko wani bana tare ya zo ya a su fa kaza ka danya wato injila kada wanda ya jayayya da kai shari'a da ka zo da ita ita za a gaba domin taka ta gaji kowace aka tarayyar sai Allah yake wada wa ila rabbi kaza kawai sai kira zuwa ga ubangijinka innaka la ala hudan muttaqin lalle kai kana kan jiriya kuma akan hanya kake ni kaciya to Allah ya yi recommending ya yi masa tanti kawai ne eh eh doki annabi ne ya ce salam ba akan jiriya hanya yake ba domin ya ga ya mutu cewa Allah yana kan annabi ne ya ce salam yana kan mi kaciya hanya ta didi sai Allah ya ce wa in ja da luka in kuma sun yi jayayya da kai domin ɗabi'a kan adam ce wa kana linsanu aksara sai in jadala za su iya yin mutum to ga kulli Allahu a'lamu bima ta'malu ke ne da su Allah yana sanin abin da kuke aiwatarwa ba ja ba mutum kenan Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah ji ya hukunci a tsakanin ku ranar alkiyama fi ma kuntum fihi tattalibun cikin abin da kuka kasance kuna wato sabani a cikin sa shi ne fi ma kuntum fihi tattalibun sai Allah ya ce na'am ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah madaukakin sarki ce alam ta alam kin baka sani cewa Allah la lalle ubangiji madaukakin sarki ya alamu ma fi samai wal ardi yana kana da abin da ke cikin samai da kasai duk abin da yake cikin samai da kai Allah ya sani kar ka dauka akwai wani abu na sha ba da wannan misali a cikin gidanka wallahi wani abu ya haihu ya yaya ya jikoki ya yi da bakunne ya yi in huhun da da ake faɗa gaba ɗaya a gidanka wallahi ba ka sani ba to Allah ya sani duk kankancin sa Allah ya san wani abu yana kwana a gidanka yana dai tsira ne kawai zai rika motsi baka san yana da amma wata halittun da yawa a nan za su gaba rayuwarsu nan suka sai kulloci nan suka yi gini suka gaba komai kuma ba yadda za ka yi da zuwa layi suna nan to shi ne Allah yake gaya ba wannan to sai yake inna zalika fi kitab duk wannan ba abubuwan da Allah yake gaya ma kar ka dauka yanzu ne da yazo Allah yake sanin a wannan kiyafin da yake kwana a cikin gidanka yayi aya da jikoki da tattaba kunne Allah ya rubuta dama a gidanka zai rayu aya da jikoki da tattaba kunne a cikin lawul mahfuz domin lawul mahfuz din nan ba ka kusa da duniya ka zo ya samu ba in ajalin farko da ba ne kamar da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu kalama farko abin da Allah ya halitta shi ne alƙalami da yawan sahabbai sun rawaito wannan hadisi shi ne alƙalami sai Allah ya ce bi uktub yi rubutu za ku ji mawaƙa suna so wasu waƙoƙi suna cewa farko abin da Allah ya halitta kaza wannan waƙa ce ba ruwan kai karatu a karatu na daidai shi ne alƙalami Allah ya fara halitta dan duk wanda yake yi zai waƙoƙi zai ji ana faɗa ko yawon ji a rawu ya tari a homul gawuna saboda haka a kai ka tsaya iya karatu abin da Allah ya ce shi ne farko abin da Allah ya fara halitta a jihar lawa ne da ya zo alƙalami ya halitta zai ce da shi okto ya rubutu umarni ya gabai ya alƙalami ya magana ya ce ma aktubu ya ubangiji na zai zan rubuta sai ce okto ma huwa ka'ina ka rubuta duk abin da zai faru fajar alƙalamu bi ma huwa ka'ilu min da'il qiyama sai alƙalami ya ta motsa kawai ya rubuta duk abin da zai faru sai da ya ci zuwa ga abin da zai faru har zuwa ranar alƙiyama da umarnin Allah madaukakin sarki saboda ka ga ba wani abu da zaka je ka komo ka ce Allah ya san ba ya san ya san ba wani abu da Allah bai sani ba to shine inna zalika fi kitab ko me ke zuwa ya komo fi kitab ne yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle hakan a gurin Allah madaukakin sarki al'amari ne mai sauki sai Allah yake na ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah madaukakin sarki yake wa ya buduna min dunillahi suna bauta wa wasu abubuwa koma bayan ubangiji madaukakin sarki malami nazzil bihi sunnana irin abin da Allah bai saukar da hujja akan sa ba shi suke bautawa wa ma lahu wa ma laysa lahu bihi ayun da abubuwan da ba su da ilimi a kansa kawai zai je su rika bauta masa ya Allah ya ce wa malin zalimi na bin nasi to yadda al'amarin yake ji ba zalimi ba shi da mataimaki ainihin nasirin yansuruhum min Allah ba shi da mataimakin da zai taimaka musu ya ce ya kwace su daga janibin ubangiji madaukakin sarki shi ma ya illu bihi min al'azabi wan nakal cikin abin da ya hullu bihi abin da zai fado musu na azaba da narko ba wanda ya zai taimaka musu kai ne yanzu da al'amari ya faru yanzu idan wani ya kafa ke zalunce ka ko ya zai ba wani abu da fatino wani kawai sai kai mawaya sai ga nan da ya zo ya ba ka kariya to ala yi ba wannan babu babu saboda haka lahira kawai wa Allah laysa lil insani ne illa ma ta wa anna ta'ahu sawfa yura to sai Allah yake wai idza tutla alaihim ayatuna aw wa idza dhakarta lahum ayatul qur'ani wal hijaj wal dalail al wadihat ala tauhidillah idan ka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki da hujjoji da dalilai na fili akan kai ta Allah madaukakin sarki cewa ba wanda ya cancanta a ba bauta wa sai sannan kuma manzanninsa ba su girma su gaskiya ne saboda haka da zarar wannan ta faru da yake faruwa wato bayyana ta wanda ke azini ta arifu fi wujuhin ladina kafarul munkar a fili za ka gane inkari a fuskokin waɗanda suka kafirta za ka gane ba su yadda ba ai akwai lokacin design psychology za ka ga suna magana da kai kallon gidan gaske da gaidan da za su gane kai makaryaci ne ko da mai an tsaro ai za ga sau da yawa akwai wanda wato intelligent da DSS ai ana koya musu wannan to a wajibi ne ka koyi wannan ka ga a a banza kake gane cewa da an tara mota ra da NDLE da an tara mota ra kawai za ka kallon kajewa da kai yana kai kuma yana ai ko wallahi aka wanda aka ce nan din za ka ko ta ba baya ka wanda kuma yana da tabbas yana da wani alamomi gaibu suka sani ba gaibu bane ilimi ne ilimi ne kawai to shi za a ga iyayen mu duba idan mutum ya zo yana faɗan magana idan kana ta magana ko an yi wani laifi sai su tsara ma ido suna kallon wani ma ba zai kalla kalle ka ba maganganun kawai yake aunawa ko da ya kuke da kanka Allah in kai ya kace ya sani sai dai ya kace ya ne ka kawai to saboda haka Allah madaukakin sarki yake za ka gane da fuskokin wanda suke inkari in kana gaya mu duk kai da kanka za ka gane cewa wani fa bai yadda ba ko wani malami yana lakka musamman malamin da muka yi da jimala abba gadanya za ka mafi yawanci yana lakka a ɗabi'a da na koyi haka a gurin da za ka in yana ta yi idan yayi wani abu zai ce ba ku gane ba saboda kallon fuskokin da yawa yake cewa aina wannan maganar jinta kawai ku kai ba ku fahimta ba in kuma kun gane za ga yadda wato reaction din mutane zai zama akwai alamar cewa sun gane to shi da Allah madaukakin sarki yake za ka ga wato za ka gane a fuskokin waɗanda suke inkari za ka gane daga fuskokin su to sai Allah madaukakin sarki yake ya kaduna yasuna bil ladina yasluna alaihim ayatina ay yakaduna yubadiluna alladina yahtajuna alaihim bid dalail sayya sauran irin ta afka waɗannan da suke kawo musu hujjoji kawai jira ke kirin ta afka musu su rufe su da duka domin sun san su ba su da dalili in ka ji ana magana duka duka hujja ta gari ko fa'a in dai magana ce ta baki bai kamata ka rage ni ba ko wanda ke ka kamata ya mu tattauna ƙarƙari idan tattauna mu ba za ta yi wa mu tsaya inda muka tsaya mu tashi amma ba faɗa to shi ne Allah ya faɗi su kofin to duk yadda suke yi shi ne za ka wato suna ƙoƙarin dandaɗe hannu ya Allah ya ce kun ga ya mutu ko kuma ki rika faɗan maganganu ga ya mutu ya kai annabin Allah afa wala biukum bi sharri min zalikum kin bana ba ku labarin mafi sharrin wayannan abubuwan ba duk wayannan abubuwan da kuke akai wato dangane da abubuwan da kuka taso akan zina al'adu da bautar gumaka ya Allah mana hukuncin sarki ya annaru wa ada Allahu alladina kafaru wuta da Allah ya tare da tafi wayannan abubuwan da kuka yi bautawa ya fi shi jari kar mutum ya sake damu kansa a cikin wannan wutar ai annaru wa azabaha wa nakalaha wuta wato annaru azabuha wa nakaluha wuta da azabarta da narkonta sun fi duk waɗannan abubuwan da kuke a kai to shi Allah mada kuke zanji yake wa'ada Allahu alladhina kafaru wutar da Allah ya tare da waɗanda suka kafirta wa bi'sal masir to tun gaba kowa an tarawa ita ce wuta sai Allah yake na يا أيها الناس ضرب مثل فاتبعوا له na إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له amin muku وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه amin muku ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah ya ce ya yi wa nasu ya ku mutane gaba ɗaya wanda suke musulmi da kafirai dori ba masalo Allah ya buga misali fasani aula kowa ya saurari misalin ya ji illal ladina tad'una min dunillah wa'annan da kuke kira ko ba bayan Allah madaukakin sarki to ba za a ga muke da abin yake lan yakhluqu dubaba ba shi ta sa halitti kudawa ba shi ta sa halitti kuda ba Allah yake wala wita ma'ula ko da za ta haɗu duniya ta haɗu kudan ta auza halitte shi ba shi ta ba ai ko za a daura mutane da jami'a da zubani yana faɗa cewa abin da ya ga kafirai yanzu wai ake daskarar da gawa saboda wai ana so ya ma yace wa jin din wani eh eh time machine wai saboda za a wani time machine saboda shi zai rika kajin mutane shi ba su kafirai suke koyewa a ce wai ana nan an kusa yi eh time machine wanda shi ne zai kaji mutum kawai ci gaba da harkarsa eh ai kafirci ya kace kafirci an kure ba an je bango ba wani abu da yake wannan in shi Allah madaukakin sarki yake jona za ta haɗu duniya ba za ta iya halittar kuda ba ai inda rigima take ko duk kwaikwayon da za su da education buza eh ana nan aikin ya jaye su buza ba ba ga jinan ba duk kakalan su dai aka zai a cikin na to ya robot a robot aka zai eh kan za ka da har yanzu ba ƙara zuwa gaba ba saboda wata rani ya ji wani wata rani ya bibi haka abin yake har yanzu ka da ka bi ka bibi aka gani dan akura kure ya kaka ji wani jiro ba ta kaje ka gani wanda za a ce wai likita ne robot shi zai bada magani da duba kai kaza eh ana ji to yana iya samu kaje eh ni wallahi robot ba zai duba da ba a abu zai yi wato wala ne ki so da haka akwai wannan to Allah ya madaukakin sarki yake to sai halittu guda kawai guda sai kabirin misali su musa wa dare wala wita maula koda wato za ta haɗu da shi gangami ko koda za a imaja duk duniya kabaran duniya ta haɗu su ta halittu guda ba za su iya ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an ka misali na biyu Allah ya ce inda zai ajiye sukari ko jayi ko lemu sai kuda ya zo tsotsana kawai ya tsotsana ɗan abinsa ya tashi shi ne inda kuda zai zo ɗan tsotsanar musu ɗan kaɗan la ya canki zo minu bai da shi su kwada bai da su kaji kuda ya tsotsana a ce wallahi su kaji a tashi a ce ba shi sama shi ne la ya canki zo minu da wannan mutanen biyu sun isa sai Allah ya ce da ufa talibu wal matlub da Allah da ake bauta da wanda yake bauta gaba ɗayan su sun yi rauni duk masu rauni ne da mai nema da wanda ake nema shi ne a talibu wal matlub shi ne za ka ana yake ba in malami da iya ba sai a ce da ufa talibu wal matlub to da mai koyarwa da wanda ake koyar duk gaba ɗayan su da haka ne shi ne da ufa talibu wal matlub sai Allah yake ne ma qadarullah haqqa qadari ba su girmama ubangiji madaukakin sarki ba gwargwadon yadda ya kamata a girmama Allah irin girman da Allah ya cancanci a baki wasu bakiwa Allah ya ce inna Allah lalle ubangiji la qawiyyun kun ga shi ma na la qawiyyun mai karfi ne kar ku dauka duk wayancan misalan da ake waya ba wajen su karfin Allah ne a ana ba su misalai ne don su gwada da hankulan sun suna ne azizin kuma mabuwayi ya fi ƙarfin kowa ya buwayi kowa sai Allah ya gini na الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس Allah إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah madaukakin sarki ce Allah ya tsabi min almalaikati rusula Allah shi yake zabar wato manzanni daga cikin malaiku manzanni daga cikin malaiku ai kaga a cikin malaiku ba kowa ne manzo ba akwai wanda aiki aka ba su kawai amma ba wani malaika jibril manzo ne aikin sa aiki amma malaika israfilu ba na kaga aikin da busa kawo malakul mawdi wa gararai amma malaika wato jibrilu kuwa aikin sa ake an zabe shi ne cikin manzanni cikin wato malaiku to shine yake rusulan min al malaikati rusulan yana zaben manzanni a cikin malaiku wa min an nas haka nan cikin mutane kuma yana zaben manzanni waye barkon manzo annabi nuhu alaihi salatu wassalam zaben da aka yi a matsayin manzo annabi ne kuma manzo ne waye kantan su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa dubu ɗari dubu ɗari da da ashirin da hudu ko da abin da ya gaba da haka sannan kuma manzanni a cikin annabawa sai aka zaɓi ishirin da biyar a cikin wannan dubu ɗaruruwan sai aka zaɓi ishirin da biyar su ne manzanni shi ne yana zaɓar a cikin mala'iku kamar yadda ya zaɓi mala'ika jibril a matsayin manzanni wa minan nasi haka nan cikin mutane insha Allah madaukakin sarki yake inna Allah lalle ubangiji madaukakin sarki sami'un mai ji ne basirun kuma mai gani ya alamu ma baina aydihim Allah yana sanar da abin da ke gaba da mutane wa ma kalmahum da wanda yake baya da wa ila Allah turja'u al-umur ya ga ubangiji ne ake biyar da al'amura gaba ɗayan ya Allah yake يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suke imani suka ba da gaskiya da Allah irra'u ku yi rukuyi wajiru sannan ku yi sujjada wannan gaba ɗaya ana nufin ayi sallah domin arkan aka faɗa rukunai ne sujjada da wato da da rukuyi dai rukuni ne na sallah in babu su babu sallah insha Allah madaukakin sarki yake wa abudu rabbakum sannan bayan nan kuma ku bauta wa ubangiji ko fa'alu da khaira ko da aikata ayyuka da kai duk wani aiki da yake kai wata ji la'allakum tuflihuna ko ku rabota wannan ma yana da yake wuraren da ake ciki dan da gida ke tilawa ko yawa sai ko wajahidu billahi haqqa jihadi ku yi kokari dangane da sha'anin ubangiji a addinin Allah haqqa jihadi mutkar kokari kaga mun ce kokari ne ba ya bi kai da akan jihadi kawai dan wato yaki ba duk wani abu na addini kai iya iya wa kai jihadi yanzu mutum ya je ya ciwo abinci ya kai wa iyalan sa jihadi ne bare kuwa ya tashi lokacin alwala za a yi sallah ya yi alwala ya to masallaci jihadi ne saboda haka duk wanda kuma za a yi alkhairi mutum ya yi kokari ya yi wato jihadi a kansa huwa jabakum Allah shi ya zabe wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah ya sanya muku kunci a addini ba bayan ka ce karkashin wannan ayar wannan makasidi shari'a guda biyar din a karkashin ta aka fudda misali irin su al-umur bi maqasidiha al-mashaqqatu tajlibu at-tawhid al-din la yazalu bi shay'in bi shay'in الضرورة تقدر بقدرها ko الضرورة تبيع المحظورات sai a ƙarƙashin wannan aya a ƙarƙashin wannan aya ana ka fitar da shi ne za ga anan an gaya ba cewa in kana halin matafi ba za ka iya sallah a wato kana an yi sauƙaƙa ba ba duk sanin ta ba kamar yadda muka yi a masallaci cewa za ka iya haɗe sallah kai don ubai na salatai sannan ka rage ta guda biyu idan ba wannan ba kaza an ba kaza haka to babu kunci addini kaga mutum yana takura to addini yake so kuma baya karatu to shine matsalar da zai samu to sai yace saboda lokacin ba ma zo mu da da yawa da yake ne na ta'abikum ibrahim lallai ita ce milla sirba ta mahaifin ku annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to huwa sammakum almuslimina shi ne ya sanya muku suna musulmai kiwa kuskure ne ba kiwa ne amma ba za mu a fahimta kuma a ci gaba sai yake huwa tambakumul muslimina kun ce annabi ibrahim shi ne ya sanya muku suna musulmi ne kabulu tun da ta kun ji to sai yake wa fi hada a cikin alqur'anin nan ba shi ya sanya muku suna musulmi bi kenan to ba ku da kai da za gane ba ji ake miji ba sai dai ya kuna rasulun shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas an gane ko wa takunu shuhada ala nasi fa aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billah huwa maulakum shi ma annabi ibrahim din ne a yanzu dalili yake huwa maulakum nan nake so ku zo yawa za ku ji ana fassara ni ma na sha jin ana fassara haka cewa ana magana annabi ibrahim amma in ka je gaba za ka gane fassara ka ba daidai ba dan ga nan uwa jama'akumul muslimin Allah ji sanya mana suna musulmi Allah da kanka yake sunan mu musulmi min qablu tun da kan wa fi hada alqur'ani wa shi kuma kiran mu musulmi yakuna rasulun shahidan alaikum an gane ko dan manzo ya zama shaida a kanku ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وتكونوا شهداء على الناس كوكما كلما شهدوا أكان سورا متعين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إيدي فأقيموا الصلاة تقول إلى الله وآتوا الزكاة قبال الزكاة واعتصموا بالله في رقود الله huwa maulakum domin shine majibincin lamarin shi wa ubangiji mana ubangiji sai shi ne dai huwa zama kuma musulmi ne sai wani amal maula ma da la da majibincin lamari Allah wani amal nazir ma da la da mai taimakawa Allah mun gode ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya biyo mana a yau mun gudanar da gaura da muke cewa za mu gudanar kuma malami na na tawo da dabaru na yi kawai wanda kuma ba jiya da na sai ne ta addu'a ya ce ma ya shigo yana wasu doktor abdul ismail ya zo dauran mu yau tun safa muka fara ta san ce yan matir kusan dab da magaruban na haka gama gaskiya mun ji daɗin ta kwarai da gaske an gudanar wa musamman malaman islamiyya da yawa mutum hamsin da muke so amma ɗari da wani goma aka yi wa wannan wannan bidan to shine mala aka ga dai ya fara daura a ta manzo wata da kuni a hukka da hadis to tare muka dole jini ce da Allah ya daure na ce ban ce wa ra'ayi karatu ba yau ya daure yau za mu kai kawai karshen suratul suratul hajj yanzu inda alwan da yake yanzu ya dan ƙara toba wani abu dangane da a wato irin karama da ya to mana da ita dole mun cinye wannan lokaci tun safiya muke tare Allah gaba ɗaya na san cewa yau ranar samu amma abin da ya zara ke amfani da irin wannan damar in ya tafi ku sai kuma shekara mai zuwa Allah ya ara mana cewa ta wata zuwa yake dan yi hutu kawai ya koma kuma nan yana waje yana ta jina ana ta tsalle amma dai cikin yanzu Allah mana hutun sarki ya shigo muna buƙatar kuma a faɗakar da mu ko da minti biyar ne zuwa goma insha Allah sai kuma mu yi sallah malaka da mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه lokacin da za a fita ina da yakin uhudu ko annabi alaihi salatu wassalam ya yi shawara da sahabbansa wasu suna ganin a zauna wasu suna ganin a fita amma mafi ya yawa samari su sai suke ganin lallai a fita yakin nan har sai da annabi alaihi salatu wassalam ya tashi ya shiga gida zai kullo tsamara sai su samarin suka fara tunanin kai gaskiya kamar tsawon matsawa annabi jira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi bayan fitowarsa sai suka ce ya rasulullahi gaskiya muna ga gaban mun matsa maka ya kamata dai a bari dai kar a fita wannan abin nan sai ce musu ai idan annabi ya riga ya dau ba a taba samun annabin da ya kulla kamara ya kuma je ya kwance sama tare da ya fita ba a wato abin da ya sa na kawo labarin dan mu kalli irin hamasa ta samari matasa. Malam Yusuf Jafar saurayi ne matashi ne ba wai lallai saurayi na bai taba aure ba to bai duba shekaru na ba ni ya jawo ni tun safa har yamma kuma yanzu ma da magarba ya ƙara ja na dan ni na ga masa nake gaskiya idan da ni ne nake darasi to zan gaya wa masu darasin nan cewa yau babu karatu kamar yadda ya fara tun safa nake tare da shi kuma shi ya fi mu ma wahala dan tunda muke bai zauna ba ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita kuma duk da haka ya ga sai ya zo ya yi wannan darasin na magariba ni da nake zaune a waje ɗaya kuma nake ganin cewa gaskiya na yi gajiyar da ba zan iya inda ni nake darasi gaskiya ba zan iya ba so muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tsara masa lafiya ya kuma ana cewa Allah ya kara mutum samartaka da jin karfi yayi ba laifi ba ne Allah ya kara mutum samartaka da kuma jin karfi kamar yadda na faɗa muka ce samartaka ba muna nufin cewa wanda bai taɓa aure ba muna nufin masu jin karfi a jikin su yanzu ke karon su ka fara tasowa ina zaune a nan baya dan in huta in zauna a kasa in jingina ina kuma biyo karatunsa na kuma amfana da abubuwa masu tarin yawa daga cikin abubuwan da ya karanta mana a cikin suratul hajj idan ban manta ba wato karshen sura idan ka kalla Allah madaukakin sarki ya rufe ta ne da da da da da da ayoyi da kusan gaba ɗaya za ka ce suna da lalare zuwa ga tauhidin Allah madaukakin sarki sufofinsa da irin girmansa da kuma irin buwayarsa sannan a aya kusan ta karshe malam yayi mana isara da cewa Allah madaukakin sarki bayan ya nuna mana karfin sa da buwayar sa da isar sa da sufofin sa na daukaka sai kuma ya nuna mana sauki na shi wannan addinin da ya kawo mana cewa Allah madaukakin sarki bai dora mana komai na alharar na wahala da tafi karfin mu a cikin wannan addinin ba har ma malam ya ce wannan ayar daga ita ne aka fitar da ka'idoji masu yawa daga cikin ka'idojin qawaidul fiqhiyya ka'idoji da suke a kansu aka gina addini nan gaba daya a kusan gaba daya ta akwai almasaka ta zulma taysir cewa idan aka samu tsanani to ko da yaushe Allah madaukakin sarki yana samar da sauki ma'ana bayan mu ga fadan Allah madaukakin sarki cewa bai dora mana alharai a cikin wannan addinin ba bai dora mana wani nauyi da ba za mu iya ba dan shi nauyi kala biyu ne akwai wahala ko kuwa nauyi na al'ada da dukkan ibada tana zuwa da sallah din nan wa inna ana kabiratan ko illa ala al-khashiyin ai ishara ce da cewa sallar da ake yi ita ma akwai wani ɗan siffa ta nauyi a cikin ta amma nauyin bai kai yadda zai cutar da kai ka kasa yin sa ba azumi da kake gani shi ma akwai wani nauyi na dan wahala a cikin sa ta barin ci da barin sha tsawon awanni masu tarin yawa amma wannan wahalar ba ta kai irin wahalar da shi musulunci yake nufin dama al'asadu akan musuluncin sauki ne shine yake inna dina yusrun ko kaji annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kuma yake ga wa sahabbai cewa yassira wa la tu'assira lokacin da ya tura mutum biyu ko ko wacce ruwaya ta gani yassiru wa la tu'assir ku sauƙaƙa idan kun je kada ku tsananta shi wannan sauƙin na yassiru wa la tu'assir ko yassira wa la tu'assira ya ta bamban da wancan sauƙin da yake cewa inna dina yusrun inna dina yusrun yana gaba gaba ɗayan addinin sauki ne sallar sauki ce azumin duk wanda ya fahimci a labarin Isra'i ta ji labarin Isra'i ai ba sai an ga ma salloli biyar sauki bane ko da sallah nawa ce guda hamsin ce yanzu wanda aka wajabta a sallah guda hamsin aka yi masa da su aka mayar masa da su guda biyar yana buƙatar a ce masa a'a sauki ne ba ya bukatar a gaya masu saboda idan ka dau awa ashirin da hudu da nake da su in aka ce za ka yi sallah hamsin a awa ashirin da hudu ana akalla ana so duk ƙasa da minti talatin ka tashi kai sallah ƙasa da minti talatin ka tashi kai sallah dan Allah abin nan ba zai mana sauki kuwa za ka yi bacci ba ba gaira bacci wanka kanka sai ka ga lokacin sa ya tsunci cin abincin nan sau uku sai ka ga ya gagara saboda sallah ta cinye komai saboda ana akalla a cikin waɗannan mintunan fa akwai mintunan sallah kuma an ce misali ko ta sallah an raba awa 24 an ba ta minti a 25 misali ana akalla minti biyar din na sallah ne minti 20 shine wanda za ka yi dan wani abu kuma ka kare dawa ka kuma yin wata sallah minti 20 ka yi dan wani abu kuma ka kare dawa ka kuma wata sallah kuma a janji misali kafin ka tawo gida ka ga ka zo masallaci kai sallar wajen minti 10 din sun tafi to ka ga baka wancan shine asalin inna dina yusrun din da ake magana a kai to amma wancan ne yassira wala tu'assira kuma karin sauki ne akan wannan nan misali idan za ka yi sallah biyar din duk da ita kanta sauki ce kuma ka kara sauƙaƙa ta ta rashin yin doguwar sallah kaga wannan sauki ne kari akan wancan saukin shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ma'aza a wancan hadisin afa tsanun an ta ya mu'az sai ta tunanne ne saboda ya ga yana ne ya tsawaita muku sallah to addinin musulunci idan ka kalla kwata kwata Allah madaukakin sarki yana so mu yi wannan addinin ne cikin nishadi cikin so da kauna cikin farin ciki cikin rashin jin wani nauyi ko misali zarratin a cikin addini Allah baya bukata ya ga ka mana waɗannan sufofin nasa da abubuwan da yake ya san san abubuwan da suke sama ya san abubuwan da suke kasa shine mai kaza kai kuda ma aka ba mu misali da cewa dan mu ya nuna isarsa da karfin sa cewa ai da kuda zai kwace na farko dai ba za a iya halitta kudan ba kuma da kuda zai dan kirɗan wani abu a cikin abubuwan da muke amfani da su na ci ko na sha ba za mu iya kwatowa daga hannun kudan ba ba mu ba ma waɗanda ake bauta wa ɗin ba Allah ba ba su isa su kwato daga hannun kudan ba duk Allah ba shi da buƙatar ya gaya ba wannan labarin idan ya so dole kai amma saboda me ya baka labarin dan ya ƙara daɗaɗa maka ranka wajen yin abun ka ji daɗi ka gane ka ƙara fahimta cewa lallai Allah madaukakin sarki ya tantance abauta masa wannan shine daɗin musulunci ba wani abu da aka tusa da ido rufe aka ce ni zakka aka ce ka bada wani uba koti na dukiyarka sauki ne na musulunci shi ne da abin da aka ce ba dora mana haraja a cikin addini ba wani uba koti ba wahala bane in kana duba kiristoci da ba su da zakkan ba sai suka ce sai ka bada wani uba nawa wani uba ten ko sai sai kiyar wani uba ten kake biya sai duka goma na dukiyarka kuma bayan wannan kuma a zo a ƙara karɓar wasu sacrifice ɗin a hannunka bayan wannan wani uba ten din haka ko wata sadaka da ake yi ta musamman wata take mu bayani kirka ta take ita ana yin ta ne dama dan ka ji zaki a jikinka haka ya ga mata fassara mafi yace wai dan ka ji zaki ne ake yin irin wannan siyarwa ya ake nake to salare kamar sai ka dan raba salar take a ai salaran wata ɗaya ma bai kai ba ai in ka bada salaran wata ɗaya bai kai wannan zafin ba da ake so ana so ne kai abin da zaka yi ka tara kaji ka rasa abin to kila wannan shekara kwata kwata ya ƙara ta dinki ta kasa kaza to alama ka ji zafin abin kenan Allah ya fasan irin wannan yace mu kuma duk abin da zaka ji zafin irin wannan musulunci sauke maka yake babu shi kwata kwata a cikin musulunci duk abin da zaka ji zafin irin wannan kai koyaya wani kujiri ya taso ma ma sai a ƙara maka sauki suka ce idan aka samu misali a safaru kana a halin tafiya sauki ake maka a musulunci ko da ka san za ka tafiya sai sauki idan almarbu ta same ka sauki ake maka a musulunci ko ba haka bane mujarradin al'usur wani dan kuntata ta zo maka sai musulunci ya kara buɗa maka cewa to a kadan baka ka fita ta nan gurin shine za ta ga maka ai al'amri idza baqa ittasa wa idza tasaa baqa ta ishi a musulunci idan al'amari ya zo aka ga an amma ta amma to to a musulunci take ake a dan bar mutane su sarara yanzu misali yanda ake dan an dan masu ko a kasan nan an dan masu to da ake tsarin musulunci ake yi to gwamnati sai ta fito da wasu abubuwa da za mu ƙara tararawa a musulunci ba a dukan ka ƙara dukan an gane ko misali ka a a a a a an ƙara kuɗin mai an jima a ce an ƙara ba an jima baka gama huta ba a ce an ƙara haraji kaza an jima a ce an ƙara haraji misali musulunci ba wai na cewa wannan kuskure bane wannan tsarin ba shi nake so mu tattauna ba amma abin da nake so mu gane a musulunci inda a tsantsan musulunci ake to sai kaga an samun mana da kuma inda za mu dan numfasa an da babu kuɗi a hannun mutane a rarrafe ko ina yanzu kar a shigo da kaza kar a shigo da kaza sai a ɗan kirkiri wasu ayyuka a yi su a cikin al'umma ana ɗan sakin kuɗi suna ɗan girmawa muna gani muna ɗan shafawa muna jin sanyi a ranmu shi ne tsari na musulunci shi ne kuma in Allah shi haka yake nasa abu duk lokacin yanzu azumin kansa da yake yi azumi misali ai sai girma mana da aljanna muka ganta من صام رمضان ايمان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda yayi azumin wannan Ramadan ko kuma ma min abdin yasum yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bi zalika al-yawm an wajhi nara sab'ina tarifan ko kuma wannan wanda yazo ya Rasulullahi ga mu wani aiki da zai shigar da ni aljanna cikin sauki sai Annabi alaihi salatu wa sallam yace alayka bisawmi fa innahu la mithla lahu wa la idla lahu duk me yake nuna maka cewa a musulunci duk wani abu da ake gaza ka dan ji dan nauyinka to sai a kan kawo wasu abubuwa da za su sa mu kamamanta da nauyin idan ka kalli waɗancan duk sai mujarradin ka zama fama sama a musulunci don yake gani ko ba haka bane in suna kawo asbabul yusri dalilan da suke sa wa mutum sauki a musulunci sai su ce maka akwai annafa in aka ce annafa su din nan za ka lissafa ma kamar aljunun yana ciki a riko bauta kenan ko yana ciki sai su ce al'unusatu mujarradin kin zama mace ma musulunci wani sauki yake miki yace in kina al'ada ba sai kin yi kaza ba ba sai kin sallah ba ba sai kin yi azumi ba haka ce kuma in kin tashi sallar batta ba sai kin rama ta ba rama iya azumin duk wannan menene sauki ne musulunci yake miki saboda kada ki ji an dan takure kiki damu haka shi ma namijin kuma duk lokacin da wani abu ya zo da shi zai damu namijin shine muka bada misali da halin ta sai kaga musulunci ya kawo wani sauki ya ce a yi sallah kasau ya ce ka ajiye azumi an gane ko duk dan ne dan mu samu sauki a rayuwar to da har Allah madaukakin sarki zai ga mana cewa bai sa mana harada a cikin addini ba to bai kamata mu sa wa kanmu harada a cikin rayuwar mu ba idan har za ka sa wa kanka haraji a cikin rayuwarka kai kankin kanka to ba kai wa kanka gata ba kuma duk gatan da Allah ya maka ka nuna ba kai ba ya Allah zai ki sa ma haraji din da kai bawan ka ne sannan kai kuma ka zo ka sa wa kanka kai ne kake da yar aiki ba kuma yawa ba ba yar aiki a gidanka kawai kaji aiki ya mata yawa ka zo ka ce a cire kaza a cire kaza a cire kaza dan ta samu ne sararawa ko sai ka ji ka karbo aikin wani gidan kana hadawa dan Allah ya zaka yi ranka ba zai baci ba to Allah bin babu aula to sai inda Allah yake mana ya kara kai to sai inda kike wannan to sai ya sauƙaƙa maka komai kai ko sai ka zo ka kunta ka kanka da kanka ka kirkiro wasu abubuwa ka ƙara wanda shi Allah bai saka ba duk kace sai kai a rayuwarka sai da kullun nan ma ka kunta ka wa kanka ka dauki rayuwar da tafi karfin ka ka dora kan hawan jini ya kama ka ba za ka fadi wanda ka gani da hawan jini ya ka kura kan ka ba kada yanzu an jima an aka gana ta abin biki a ce to ka gan ki ba shi ma ya matsa ba haka nake da shi amma dai in ya zama wannan ne sanadiyar da yasa ka samu wannan cutar ka ga gaskiyar magana baka fahimci ka'idar da Allah ya nuna mana cewa bai sa mana tsanani a cikin addini ba tunda ko bai sa mana tsanani a cikin addini ba bai kamata mu sa wa kanmu tsanani a rayuwar mu yau da gobe ba duk inda sauki yake yi wa kanmu yi wa iyalanmu yi wa ƴaƴayenmu duk abin da zai ƙara sauƙaƙa rayuwarsu mu ba su wannan shine zai nuna kai musulmi ne na kirki kuma kai koyi da irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara wannan addinin ka kuma yi koyi da Annabi tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare abinda na faɗa daidai Allah ya bani ladan na haura minti goma kuma da wannan layin biyar ne na gari abinda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yace mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kusan za ku ga kamar da na gaya mutum ya zo na san wallahi ba dole ne wato ya tauna ba kamar da dawa sai a ce wa yake yi na yaje to amma akwai wata gaba da muka zo aya wannan aya wallahi ina da na so kano wata abubuwa da za su dole su yi magana saboda yana da sha'awa musamman abu da ya shafi kawai irin bikiriya ba da na zan kwararre ne a akai ina za ku da na zo nake cewa ba sai an numfasa a nan ba mali alaikum bi dini min hada jinati akwai abubuwa a cikin da irin za a umuru bi maqasidiha irin su al-mashaqqa bi tajlib wa tanzir wallahi a raina ni na ji cewa wannan abun da su yi sai ya yi magana saboda yana da interest da sha'awa sosai akan irin wayannan abubuwan ba da kawai da na gaya muku da Allah mu da mutum da ya yi mana baiwa mazauni injiniya ne amma Allah duk inda wasu malamai suke gida a kanan nan zai shiga injiniya ne electrical engineer amma kuma Allah ya sani yana cikin malaman da nake alfahari wanda wato idan wani abu ma ya taso kasance malam ko a gurin aiki yake za ka ga kamar ba akan lissafi ne wallahi kamar akan lissafi za a ɗauki matsala a dandake ta sosai saboda already an yi karatun yake shi sa muke gaggaya wa ina faɗan wannan ne don ƙalubale ga matasan cewa kan su ɗauka wa mutum ne da layin boko shi kenan ya tafi addini mun yi ɗalibai amma mata wanda na alfahari da su cewa me duka su yarda amma suka yi ta'adda sai da su hanyar da Qur'ani me duka suna me kuma suna cikin ɗaliban da wallahi ba sa bai sai ga abun ba wani da wani yaro ya zo yana kawo shi wai ya dinga addini wani ya gama shi ba wani ne wallahi irin su mutane har yanzu mai alfahari ne su rukayya a Mustapha Karayi irin su Nafisa Garba a gidan gidan Alhaji har yau ina alfahari ne wallahi cewa a cikin waɗanda za a ga medicine suke kuma ba a sauran ɗaliban da suke da ƙananan kwazi ba wanda ya bi su kwazo to haka ya kamata mu zama don Allah lokacin da mutum ya zo wata ga wai ya aji asa yake yi ba raina muku aji ne ba wai da ga wai ya daina addini wai ya gaba sai mutum ne babu daɗi da mutum ya gama bokon kuma in ya gama fa a karatun handa a wani jilis ko ne jilis ko ne za ka ya gama san ba komai injiniya gobe da ba shi da jiki da wala abdurrahman sai injiniya da jiki kuma master da jiki amma da za mu dole abin da za yi addini zai zo duk gobe da za mu shiga ba shi ba ina nuna cewa ba za a yi karatu amma kada mutum ya saki jiki kawai ya kare Allah ma mutum da shi wai ya gama wani abu ba a haka in kana so Allah ya tallafa ba kai ka kokari ko da yake al'amarin ubangiji ka cije shi kai ma sai Allah ya kula ka arab ila Allah ya raka ya alinka su ci Allah ya rubuta sarki ya rayar da mu Allah ya rubuta sarki ya tsara ruba wa cikin duniya da rayuwa dan uwa da kuma da jarabawa da wanda suka gaba Allah ya adala mu wanda suke cikin kuma Allah ya rubuta hannu wanda suke yawan aiki a gurare Allah ya ba su sana'a Allah ya rubuta sarki ka ƙara ruba mana a cikin duniya da rayuwa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ga bamu ikon hujja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ga bamu ikon guje maka muna roƙo ga dubi da suna yin tsawawa da kofar su maɗaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi masu neman aure Allah maɗaukakin sarki ta agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya ko a gaba Allah ka shiga da mu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله